kuma littafin Qur'ani mai girma wannan shine zaman mu na biyar a cikin jerin karatun wannan littafi inda malam yake karantar da mu ladubba da wurare waɗanda ake amsan addu'a Allah ka amsa mana addu'o'in mu mun tsaya akan na goma sha uku faɗin sa cewa إذا نام على طهارة ثم استيقظ إذا متن يكون تاد ألولا طهارة أنا أنا نفن ألولا ثم استيقظ من الليل سنن يفركا cikin dare wada'a kuma ya roki Allah biyan wata bukata to Allah madaukakin sarki zai biya masa wannan ya samu asali ne a hadisin da aka rawaita daga musnad Imam Ahmad da hadisin Sunan Abi Dawud da kuma ainihin wato Albani a cikin silsila sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani mutum musulmi da zai kwana yana ambaton Allah yana mai yin tsarki ma'ana ya kwanta da alula ya ambaci Allah yayin da zai kwanta bacci فيتعار من الليل سيفرك أتشندري فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه سيفرك أتشندري يرجع الله ون الهير الدنيا للآخرة فاتيسي الله يا باش ون أبن يرقى ون الله لما من قال ون سوى هنا دمت كرمهم من جماعة فريدة شقنشا لألولا كاجي kuma daga cikin alherin da zaka samu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah subhanahu wata'ala zai wakilta wani mala'ika ya zo cikin vest din rigarka a cikin nan zai zo ya zauna kaga babu wani magana wani shedani wanda zai kusance ka har asbahi ta yi kuma mala'ikan nan zai kwane ne maka addu'a yace Allahumma ighfir lahu Allahumma arham Allah ka gafarta masa Allah ta'ala ka ji kansa الرابع عشر نقوم شاهد عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا عند متين يروج الله دول أن كلمومي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي دك الدعاء إذا ذاك يكنا سن الله أمسامك دقاوة تو كي ونن الدعاء أنقاني saboda wannan addu'a ta kunshi abubuwa guda nawa abubuwa guda uku na farko tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala an gani Allah ta'ala yana son a tabbatar masa da kaɗaitaka ta hanyar tauhidi cikakke tsantsa na biyu addu'ar ta kunshi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala gabarin dukkanin wani zalunci saboda cikin adalcinsa da kuma hikimarsa na uku addu'ar nan ta kunshi tabbatar wa kai da zunubi da laifin da mutum ya yi wa Allah ba wai kana shakka ba ne kana tabbatarwa ne ya Allah ni ɗan nan na kasance daga cikin azzalumai na cuci kaina na yi wa kaina abin da bai dace ba don haka Allah ina roƙonka Allah ka yaye mu an gani na hudu addu'ar ta kunshi cikan ladabi wajen roƙon Allah ta yadda mutum zai roƙi Allah roƙon da yake ƙarara a fili yana neman Allah ta'ala ya bashi abin da yake nema kuma yana bijiro masa da wannan yanayin da yake ciki cewa a wannan halin ya kasance a cikin kunci a cikin damuwa a cikin matsala kuma babu wanda zai fitar da shi daga wannan sai ba sai Allah shi ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu من الظالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث إن كنت شي وندا إمام أحمد يفتن شي إمام الترمذي أشن سنن تنسى أتم كتاب أبواب الدعوات دا الحاكم أتم المستدرك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتشوى دعوة ذنون الدؤر ذنون شين النبي يونس عليه السلام إذ دعا وهو في بطن الحوت yayin da yawan nan addu'a yana cikin cikin kifi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzon Allah ya ce fa innahu yadda lamarin yake lam yad'u biha rajulun muslim babu wani mutum musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'ar fi shay'in qattu a cikin wani abu da dai da yake neman bukata a wurin Allah illa stajaba Allah lah face sai Allah ya amsa masa jama'a kun ji inda ake barin karatu eh babu cewa wai sai wani da wani a kowa zai yin addu'a Allah kuma ya amsa matukar ka bi yanayin ka bi tsarin da Allah ta'ala yake so to wannan zaka samu karɓuwan addu'ar ka insha Allah Allah ta'ala ya dace da mu jama'a mun gane wannan al-khamisa ashar na goma sha biyar du'a'un nasi aqiba wafatil mayyit addu'ar da mutane za su yi a bayan mutuwan mamaci mamaci na mutuwa a lokacin akwai mala'iku kusa da shi don haka a wannan lokacin aka yi masa addu'a Allah yana karɓar wannan addu'a an rawaita hadisi daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan Abu Salama sahabinsa mai girma Allah ya ƙara mishi yadda a lokacin an riga an ɗauke ainihin wato ganinsa ma'ana an ɗauke ransa idan sun kakkafe haka a sama manzon Allah yana zuwa sai ya sa hannu sai ya rufe idanuwansa sai manzon Allah yake cewa lallai rai idan ya fita daga jikin mamaci ido yana binsa da kallo sai wasu daga cikin mutanen gidan suka ɗan yi hayaniya suka ɗan yi surutu kamar za su yi ihu saboda an rasa abu salama Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kwanansa sai manzon Allah ya ce da su kai la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku roƙa wa kanku komai fa sai alheri domin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin duk abin da kuka ce yanzu mala'iku ya cewa amin amin amin Allah karba Allah ya karba an gani sanin sai manzon Allah ya ce Allahumma ghafir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlif lahu fi aqibihi fil ghabirin واغفر له ولنا يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه wannan shine abin da Abu Salama ya faɗi a wannan lokaci da ainihin wato a manzon Allah ya faɗi a lokacin da Abu Salama ya rasu Allah madaukakin sarki ya dace da mu idan da ka ji labarin in ce baka wane ya rasu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace Allahumma ghfir li wali ka ambaci sunansa kace Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlif lahu fi aqibihi fil ghabirin واغفر له ولنا يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه الله تعالى يسامح ذلك الثالثة عشر نقوم شاشدة الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير شيني yin addu'a bayan yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala da yin salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a tahiyan ƙarshe, a tahiyar ƙarshe wannan ya wuce a baya da yawa ko? Mun amince waɗannan addu'o'i baki ɗayansu waɗanda ake yi. Naka in ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala, ka roƙi Allah maɗaukakin sarki biyan bukatunka na alkhairi a wannan tahiya ta ƙarshe da za ka yi, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa maka wannan addu'a. an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba bai taba sallatan wata sallah ba mai raka'a biyu ko hudu ma'ana da bikin sallolin farilla yace fatin sai na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar wa azabil qabr ومن فتنة الصدر وسوء المحيا والممات وأن اللفظ إمام ابن حبان يفتدي شيء صحيح للجافنسة أن قال وأن سود هكا sannan bayan wannan a wata riwayar sahabbai suke cewa kana sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surata min al-Qur'an manzon Allah yana koyar da su wannan addu'a idan an gama tafiya kashi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi qabr min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihi ad-dajjal an gane wannan mana kuma kan littafin ne baka da shi ne gashi anan wurin ai an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu ba da kyan haka da shi da shan aika dauka sai a daga baya magana jama'a mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to malin sai ya ci gaba da cewa السابع عشر نقوم شابقي عند دعاء الله باسمه العظيم ko ko da kafin wuce wannan wurin Abdullahi Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yana cewa na kasance ina sallah ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi sallah da Abubakar da Umar tare da shi yayin da na zauna zaman tayyan ƙarshe sai na fara yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ne salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta tahiyya kenan dan tahiyya yabo ne ga Allah ko at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah ko yaba wa Allah ne yace to lokacin da na gama ne salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace thumma da'awtu li nafsi sannan sai na yi wa kaina addu'a فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mene sal tu'ta sal tu'ta roka an baka roka za a baka ma'ana duk abin da ka roki Allah a wannan lokaci Allah ta'ala zai baka wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi yana daga cikin dalilin da yasa za ku ga wani lokaci ana tahiyya an dade ba wai kai ana dadewa saboda a matsawa mutane bane a kai ne baka sani ake karanta tahiyyar ba da ka kai salihi ne sai ka daga hannayenka ka tsar ka daga yatsun kawai kai ka gama sannan da gama ai in baka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba baka yi waɗannan addu'o'i ba to an sha da kai an sha da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita addu'o'i a cikin tahiyya addu'o'i ne masu yawa barkatai ga sunan har da addu'ar da manzon Allah ya koyar cewa in ka gama tahiyya kafin sallama to ga addu'ar da za ka yi ce Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta sanin sai kai sallama jama'a mun gane wannan so nawa muke yin wannan tabi jan ko Allah ya sa mu gyara jama'a wannan shine amfanin karatu shi karatu irin wannan kullum idan an ji shi kullum idan an ji shi sai ainihin wato ya amfani da shi an fahimta in an ji sai ya kori a yi aiki da shi a sanya shi a cikin ayyuka ne yau da gobe Allah ta'ala ya dace da mu mun gama ko yawwa asabi ashar asabi ashar inda du'a illahi bismihi al-azim yayin roƙon Allah da sunansa mafi girma ko mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan an roƙi Allah da shi yana amsa wa idza su'ila bihi a'ta idan an roƙe shi kuma yana biyan buƙatar abin da aka roƙa an gane wannan mun karanta su biya aiko yawa ismullahi azam suna da yawa a zance mafi inganci na malamai dan kalman Allahu shi ma ismul a'zam ne an gane kalmar al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad shi ma ismul a'zam ne al-hayy al-qayyum shi ma ne ismul allah al-a'zam ne sannan sauran addu'o'in an gane اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام duk waɗannan sunan Allah ne al'azam an gani dan malamai sun tattauna game da shin wani suna ne kwaya ɗaya kamar da kace alhayyu alqayyum shine kadai ko ko a'a akwai wasu sunayen da yawa a zance mafi inganci sunayen suna da yawa kamar da na ambata an gane wannan ko yawwa na manta littafin da nake so in sha duba Allahu Allahu Allahu musta'an ya gudu yanzu nan ina tuna ne zan gaya muku الثامن عشر نقوم شاتقص دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب roƙon da mutum musulmi zai wa ɗan uwansa a bayan gidansa a bayan gidan ɗan uwanka ka roƙa masa Allah ya Allah ka baiwa ni kaza Allah ka baiwa ni kaza ka bashi kariya ka yi mai kaza Allah ka biya masa buƙatun na alkhairi wannan addu'an da zaka wa ɗan uwanka ita ma karɓaɓɓiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana wakilta wani mala'ika a lokacin nan da ainihin wato kake roƙa ɗan uwanka addu'a an gani sai ya dinga cewa kai ma an baka kwatankwacin abin da ka roƙa masa kai ma an baka abin da kwatankwacin abin da ka roƙa masa walaka bi mislin haka mala'ikan zai dinga cewa kai ma an baka kwatankwacin sa kai ma an baka kwatankwacin sa an gani sannan a wata riwaya ta daban a hadisin da Imam Muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة duk addu'ar da mutum musulmi zai wa ɗan uwansa na alheri a bayan idansa karɓaɓɓiya ce a wurin Allah inda ra'sihi malakun muwakkal kusa da kansa akwai mala'ikan da aka wakilta kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da ya roƙa wa ɗan uwansa alheri qala al malakul muwakkal muwakkal bih wannan mala'ikan da aka rubuta masa ya ce mene amin walaka bi mislin sai ce amin Allah ya amsa kai ma Allah ya baka kwatankwacin sa jama'a mun gane wannan alheri ya shauku bai shiga ba ya shiga shi yasa ka so kowa alkhairi malam alherin Allah ba shi da iyaka shi yasa mahasari ke shan wahala kuma Allah yake kin mutum mai hasada ya za ka yi kyashin abin da Allah ya bai dan uwanka kai ma kai fatan Allah ya baka mal taskar Allah taska ce wacce talauci bai taba leka ta ba jama'a mun gane wannan dan ya ba wani kai ma in ya baka to sai ni amma kyashi wai kai kana ganin cin gyaran Allah kake alhaba Allah haba Allah ya za ka ba wani kaza bayan mu mun dade a fagen nan muna yi kuma shi yanzu ne yazo kawai a bashi haba Allah ya za ka yi haka kamar kana tuhumar Allah ne dan me ba wani ilimi dan me azurta wani da da da da dukiya dan me ba wani aure dan me ba wani yaya dan me ba wani daraja a cikin mutane ana jin maganar sa dukkanin Allah ne zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kama da Allah faɗa wallahu dhul fadlil azim Allah yana da fadla mai girman gaske kai abin da zaka yi roki Allah biyan wannan bukatar zai biya maka jama'a mun fahimci wannan Allah ka shirya da mu to jama'a kun ji sai na gaba الثامن عشر أوكي من قام ونكو التاسع التاسع عشر دعاء يوم عرفة في عرفة الدؤر الدؤر ده أكي أفيل عرفة أين عرفة إيه كربيني جماعة duk addu'an da wanda yake arfa yayi maka ana sare Allah subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a an gane wannan al-20 mas'ala ta 20 addu'a fi shahri ramadan addu'an da ake a cikin watan ramadan mun sani watan ramadan ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta ba za a ƙara bude wata kofa ba na aljanna kuma za a bude ba za a taba rufe wata kofa ba من كرا هنا كرا هنا شو يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أنغانا وننكو سو ذاك الله تعالى أنا أنسى الدوئين الخير أسمة رمضان الحادية والعشرون عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر يا إن المسلمين سكا هادو أو أن مجلس ذكري كما وانا زمن دمكي يزو منا كرنت لجاسم الله لسنة رمضان الله sallallahu alaihi wa sallama don fahimta wannan shi ce majalisin zikiri amma dan bid'a yana so ya taimaki bid'a sai ya ce ai gashi an ce yayin naka taru a majalisin yin zikiri ba wannan zikirin naka na na bid'a ake magana ba eh duk majalisin da za a taru a karanta littafin Allah a fahimta a karanta sunnar manzon Allah شكرا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قد جد أبن يجي أنقاني تشيسا يدو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke kewayawa suna neman wuraren da aka taru ana ambaton Allah subhanahu ta'ala a ƙarshen hadisin to sai ne Allah ta'ala zai ce wa mala'iku fa ushidukum anni qad ghafartu lahu ushe da cewa waɗannan mutanen kakaf din su na gafarta musu zaka zaman da muke a nan mu karanta littafin Allah sunnar manzon Allah zaka koma gida ne kamar ranar da mace ka tashi ka wani shine albarkan zama a wurin karatu jama'a mutum ya zauna a majalisin da ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala domin hadisin yana cin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mala'iku sun koma gare shi zai ce da su a'a waɗannan bayin na sun zauna suna ambaton ka ya Allah suna kaza suna kaza sai Allah ya tambaye mala'iku alhari ya fi sani me suke nema a wurina ce suna neman aljanna me suke jin sun taba ganin aljannan ne insha ba su taba ganin ta ba amma da za su ganta da sun sun fi kowa ƙara yawan ayyukan da zai sa su same ta sai ya tambayi mala'iku me suke jin tsoro suna jin tsoron wutan ka ya Allah sun taba ganin wutan ne sha ba su taba ganin ta ba amma da za su ganta fa sai sun fi kowa ƙoƙari na yin aikin da za su samu tsira da gare ta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da su to ku shaida cewa gaba ɗayansu na gafarta musu kakaf ɗinsu sai wani ya ce a wani mala'ika sai ce a to ya Allah ga wani fa shi ba karafin ya kawo shi ba kawai ya ɗan zo ne ɗan zo ne a ɗan ɗaya biki wa ɗan latsawai sai ya ɗan yi cajin waya kila ya koma gida to yaya shi sai Allah ya ce har da shi domin su mutane ne waɗanda la yashqa bihim dalil duk wanda ya zauna a wurinsu baya taɓa samun rashin arziki duk wanda ya zauna da mutanen kirki zai samu kirki zai samu alheri wanda yake nuna maka cewa kada ka dinga zama da mutanen banza in dai ka san mutanen banza ne magulmata ne mashaya ne mahandama ne mayaudara ne macuta ne munahikai ne baka ba su wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar haka Allah ya ce kada ku karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci sai wuta ta shafe ku Allah ka tsare mana imani to malin ya ci gaba da cewa haka ne ko yawwa sai ne الثانية والعشرون عند الدعاء في المصيبة يعني متين الدعاء إذا وتم مصيبة تفانيش ya roƙi Allah da la inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha kunji jama'a musiba tana faruwa ana gaya maka wane ya rasu an gane ana gaya maka cewa ai motarka ta faɗi ana gaya maka cewa kaza da kaza mun gane wannan to wannan abin da ake gaya maka cewa ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa nan da ke suka ce mene ku rufa ne kuma ku buɗe wancan sautin halawa la ilaha illa anta wa ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce allahumma ajurni fi musibati ya allah ka bani lada a cikin wannan musibar da ta same ni kun ji jama'a ba a jirni ba ne eh an gane jama'a a jurni da yau wannan jimun ɗin bamma Allahumma a jurni fi musibati Allah ka bani lada a cikin wannan musibar da same ni wa akhluf li khayran minha Allah ka canza min abin da na rasa nan da mafi alherin sa Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani mutum musulmi da zai roki Allah da wannan face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza masa wannan abin da abin da ya roƙa mafi alkhairi. Ummu Salama ta ji manzon Allah ya faɗi wannan, da Abu Salama ya rasu sai ce wannan addu'ar. Sai ta dinga cewa, To, amma dai wani musulmi ne wani mutum ne zan irin abu salama yace ina gama idda kawai sai gashi manzo Allah ya aiko cewa yana ciki har da irin dan jan ajin nasu na mata ta aika manzo Allah cewa ni fa ni fa mace ce mai tsannin kishi kuma gashi ina tarin yaya manzo Allah ya ce ba damuwa wannan kishin naki za mu roƙa miki Allah ya sassauta miki su kuma ‘ya'ya ni ne ubansu zan kula da su, manzon Allah kenan. Eh mai shirin ya ce, Minal abi ahna wa bil ummi arham. Manzon Allah ya fi uba tausayin ɗansa, ya fi uwa jin ɗanɗanta duk yadda uwa ke son ɗa, manzon Allah ya fi ta ƙaunar ɗanta. Minal abi ahna wa bil ummi arham. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالصلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة والأولى لك جماعة كنجي أما كدكم في كاي kwakwazo bayan kwakwazo bayan ihu bayan raki kace na hakuri inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nan kuma kama kara annabi sallallahu alaihi wasallam inna sabra عند أول الصدمة وعند الصدمة الأولى وترواية أسلن هقولن أجي سوكي يا يبغم فرقنا مصيبة تبنا بغم زوجك sai kai maka haƙuri kuma kai istirjai amma inda gaba ya kace to aina yanzu nayi haƙuri wallahi yanzu nayi haƙuri wannan haƙurin ba zai maka amfani ba hadisin wannan mata a garin Madina tana rayuwa tare da mutane bata san manzon Allah bane ya zo ta zo wajen kabarin ɗan tana kuka ya rasu tana raki manzo Allah ya zo wuce ka irin wannan matan ba zama su ya su gawa ne ba an gane wannan kai manzo Allah kuma ba shi da daga murya ya dinga mutane fada manzo Allah bai toshin hali ne ya zo ya same ta wajen wannan kabari shi mata ya ke wance isbiri wa hakasibi ki hakuri mana ki nemi ladan hakuri a wurin Allah tace mishi ilaika anni tafi ka bani waje fa innaka lam tusib musibati dan ba kai wannan musibar ta samu ba shi yasa kake cewa in hakuri bayan manzo Allah ya wuce ya tafi abin shi to kike kai manzo Allah ne ce inna lillahi wa ta ruga a gurin sai gidan ta tada ba mai gadi ba mai tsare kofar gidan manzo Allah eh kaji ina shiga gida ta same shi rasulullahi wallahi na yi hakuri manzo Allah ya ce mata ina inna sabra inda sadabati al-ula ai ladan hakuri ana samun shi ne yayin da aka yi hakuri a bugun farko na wannan musibar idan aka yi hakuri aka mai da al'amari zuwa ga Allah sai a sami ladan sai a sami ladan wannan hakurin da aka yi an gane wannan amma bayan haka a'a ba abin da za a samu Allah ka tsare mana imanin mu ka ba mu ikon yin juriya sai al-thalitha wal 20 na 23 addu'a halatu iqbal al-qalbi ala Allah yin addu'a yayin da zuciya ta fuskanci Allah wa shidadin ikhlas da kuma lokacin da suke tsananin tsarkake Allah wata rana kai kana zuwa ka ji tsoron Allah ya kama ka ko ba ka jin wannan eh muka ji irin wannan wani lokaci ko ko wannan mai yana da wannan lokaci zaka ji kawai tsoron Allah ya kama ka zaka ji ka zama wani mumini wai dabinin wala to a wannan lokacin da ka ji wa imanin haka ji kana iya kuka akan lefanka da kai to wannan lokacin sai ka daga hannun ka roki Allah biya bukatun ka za a biya maka bukatun ka insha Allah jama'a mun gane wannan yawwa الرابع والعشرون دعاء المظلوم على من ظلمه kaji addu'ar wanda aka zalunta akan wanda ya zalunci eh wani ya tuce ka in ka mishi muguwar addu'a nan take za ta kama shi sai dai ka jira zuwa lokacin da Allah ta'ala ya yi dan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yake cewa mu'azu an jabal ce wattaqi da'wata al-mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta fa innahu fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab don babu wani shamaki tsakaninta da Allah kai tsaye take tafiya wannan addu'ar an gani wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda al-bukhari da muslim sun fitar da shi haka nan hadisin da imamu ahmad ya fitar da imamu abu dawud da tayarisi a cikin musnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi addu'ar wanda aka zalunta ko da mutumin banza ne to karɓaɓɓa ce a wurin Allah kaka ce a ai ɗan giya na zalunta ba komai ai arne ne ba komai in dai maka muguwar addu'a sai ta kama ka manzo Allah ya ce ko da mutumin banza ne wannan zunubin nasa yana kansa ne amma addu'a kam Allah zai karɓe ta in ji manzon Allah wannan hadisi hadisi ne wanda yake hadisi ne hasan yana cikin musnad imam ahmad da kuma musnad na abu dawuda at-tayalisi sannan yana cikin sunan hadithu as-sahiha na'am kwarai da gaske idan ya cuta maganan kwatan haƙi ake ai dan shi din macuci ne bai ne kuka zalunce shi shi wannan wata kafiya ce ta daban ai manzo Allah shi yasa ya wannan bayani an gani eh a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran ji tsoron addu'a wanda ka zalunta ko da kafiri ne fa innahu laysa dunaha hijab ba ta da shamaki tsakaninta da Allah da kada ka ga kai musulmi ne ka ci mutuncin arni ko kafiri ka ce Allah ba zai karba ba inna Allah la yadhlimu mithqala dharra haka ne Allah baya zalunta baya zalunci ko da daidai da ƙwayan zarra an gani sannan kuma ubangiji cewa wa la yadhlimu rabbuka ahadan Allah bai zalunta ɗaya daga cikin bayinsa kowaye kafiri ne fajiri ne munafiki ne kowaye in dai sunansa bawan Allah Allah ba zai zalunce shi komai ba zai amsa masa haƙinsa illa ya an san masa haƙin nasa zai kuma amma dai kai kam azalimi za a kama ka Allah ka samu gane wannan hadisi ma Imam Ahmad ya fitar da shi da kuma Diya al-Maqdisi a cikin littafin sa al-Muqtara an gane wannan wannan kenan sannan a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatun la turaddu da'watuhum mutane uku ba a kin karban addu'ar su daga shi sai manzo Allah ya ce wa da'watul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta tuhmalu 'ala al-ghamami wa tuftahu laha abwabu sama za a dauke ta akan wani wani hadari a tafi da ita sama sannan za a bude mata kofofin sama wa yaqulu rabbu 'azza wa jalla Allah ubangiji madaukaki zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da kuma girmana la ansurannaka walau ba'da hin wallahi sai na taimake ka koda zuwa wani lokaci ma'ana koda ba nan take ba kisa ɗaya daga cikin tabi'ai a waye sunan shi namu da sunan shi ɗan ne sahabi ne ibn abdullahi ibn shakhir wani mutum ya zo ya masa zalunci ya kala masa ƙarya aka kama shi aka shi gaban alƙali to mutum ne wanda yake mai mujabu da'wa aka ce to kai ka ji abin da wani yake tuhumar ka da shi ki na ji saboda haka ni ma ni abin da zan yi kawai ba magana wani shaida zan yi addu'a ne kawai to me zaka ce yace Allahumma in kana kadhiban fa amithu ya Allah in dai wannan mutumin ƙarya yake min Allah ka kashe shi wallahi dan take fadi ya mutu aka ce ka kashe shi yace a'a addu'a ce ta dace da lokacin karba in ce ya kare ka ji waliyan Allah malam waliyan gaskiya da gaskiya shine muqarrif ibn abdullah ibn shakhir مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله تعالى رحمة واسعة in ka bi da tarihi magabata za ka sami irin wannan da yawa in kana son wannan karanta littafin al-furqan bayna awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan na shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi dodon su wancananka an gane eh malin ya ci gaba da cewa du'a'ul walidi li waladihi wa ala waladihi addu'ar da mahaifi zai wa ɗansa karɓaɓɓiya ce jama'a kun ji addu'ar da mahaifi ko mahaifiya za su wa wane ɗansu da kuma muguwar addu'ar da za su yi masa kowace Allah na karɓa he ai kwarai saboda ka kiyaye kana wani giringidi shi malam idan mahaifiyar ka kai fusata ta maka muguwar addu'a shi kenan sai komai na kai ta lalacewa ka ruga nan ka ruga can ina maganin yana gida an gani Allah ya ji kan malam malam Mustafa Kallamu an san shi aiko Mustafa Kallamu hukumin tashi a nan masallacin yawwa kalin malam Husaini malam makaranta Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna makoman shi yace ai shi ba shi da wata matsala duk da abin da ya tasu kawai iyaye zai sa su mishi addu'a so shi ba da wata matsala kuma in dai aka yi mara addu'a nan sai ta kan ina fata an gane shi da aka ba wani boka ba malam yawwa in yana da wata bukata ne ya ga hanya ta cushe abubuwa sallah sai ce shi mama ai mun addu'a sai an sa addu'a kuma sai Allah ya karba an gane wannan to kada ka raina mahaifanka kuma ka dinga yawan neman addu'a daga gare su suna sanya maka albarka don yanzu da kake raye da su ne kake da dama za su mutu su barka za ka yi da na sani ina ma da baba yana nan in sa ina ma da mama tana nan kaza kada ka zanto daga cikin masu yin nadama ka yi da'a gare su biyayya gare su gwargwadon abin da za ka iya yi Allah ka sanya mu daga cikin masu da'a da biyayya ga iyayenmu Allah ka gafarta mana abin da muka yi kusakurai wannan shi na ashirin da biyar ko eh yawwa kaji a wancan a hadisin da muka karanta a baya wanda na karanta mana yana cikin musu Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن kun ji addu'a guda uku suna karɓuwa a wurin Allah babu shakka a cikinsu da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalunta mun ji nawa ɗaya wa da'watul musafiri addu'ar matafiyi wanda ke kan hanyar tafiya mun ji nawa biyu wa da'watul walidi ala waladihi muguwar addu'ar da uba zai wa ɗan iyaye ce wa ɗansu, karɓar iya shi a wurin Allah. Ka kiyaye, ka kiyaye iyaye mala. A, wane mutum? An gani? A wata riwaya yake cewa, Salatu da'awatin la turaddu da'awatun la turaddu. Addu'o'i guda uku ba a ƙin karɓarsu, da'awatul walidi, addu'ar mahaifi wa da'watul sa'imi da addu'ar mai azumi wa da'watul musafiri da addu'ar wa matafi an gane wannan su kaga waɗannan gaba ɗayan su Allah yana amsa addu'ar mai azumi addu'ar iyaye addu'ar matafi an gane wannan waɗannan hadisai gaba ɗayan su ingantattu ne wannan hadisin da karanta na na ƙarshen nan إمام البهقي يرتد شيئا السنن الكبرى دكما الضياء اللي تغلس المختارة إمام الألباني إن كنت شيئا سلسلة الحديث الصحيحة لبن حديثي نجم دا قريبا ولا تسعين دا بقوي abin da ya samu ka ambaci wannan kada wani ya dauka cewa duk tatsuniya ake ka san wani makamin ne kika sai ai an ce sai a ta cewa hadisai kaza ba a faɗin cewa wa ya rawaito wa kaza to gashi na an faɗa kuma kai ɗalibin ilimi zaka kuma ka je ka duba gani akwai hadisin ko babu babban abin mamaki shi ne mutumin da zai zo da awar ilimi amma idan ka ce mishi kaza yana littafi kaza sai ce sai an kawo mai da larabci sai an kawo mai lamban shafin a a shi kai ba ɗalibin ilimi ba ne littafin da ke hannunka me kake da shi ka bi ka karanta da shi kaf ka karance shi yani ko babu amma ka karanta wani ɗan babi guda ɗaya ko babi ƙwaya biyu kuma ka ce babu a cikin littafin kaga akwai matsala ko akwai matsala baka cika malami ba da sai saura zaka ba yadda ake girmama ka bane a unguwa ko ake girma ka a gari ko su kauyawa suke ce maka shehi zaka dauka cewa kai ka kai in sai kai karatu mala sai an yi karatu Allah ya samu dace الثالثة والعشرون كو والثالث والعشرون دعاء المسافر الدعاء المتفي من قام دوانا كو السابعة والعشرون دعاء الصائم حتى يفطر شما من قام الدعاء من أزمي حتى يشاء الله ألوك تنشر ما أخي الدعاء كتبت بها كو الثامنة والعشرون دعاء الصائم عند فطره الدعاء من أزمي يشر وانسى التاسعة والعشرون دعاء المضطر addu'ar wanda ya shiga cikin matsatsi da matsi da takura da tsanani in ka roƙi Allah a wannan lokacin sai Allah ya ansa maka kai Allahu akbar amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah Allah ya ce wane ne yake amsawa wanda ya shiga cikin tsanani da matsatsi yayin da ya kiraye shi ne muke bako wane ne yake yaye dukkanin wani abu wanda yake mummuna wane ne yake sanya ku zamto mamayan juna a bayan ƙasa akwai wani abin bauta tare da Allah Allah ce kaɗan daga cikin mutane ne suke wa'azantuwa ina fata an gane wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa أدعوك إلى الله عز وجل وحده الذي إذا مسك ضر, ضر fada'autahu kashafa anka shi ina kiranka zuwa ga Allah mamuwayi madaukaki shi kadai wanda idan wata cuta ta same ka sai ka roke shi shine wanda zai yaye maka wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wannan hadisi ina musnad al-imam Ahmad da Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman an gane wannan sannan bayan wannan jama'a akwai wanda ake cewa al-mutar shine al-makrub al-majhud wanda ya shiga cikin bakin ciki mai tsanani damuwa mai tsanani akwai malamin mu na sunna malam professor Mansur Isa Yalwa hafizahullah ta'ala ya ta ba da labari ai ko abin da ya fara shi ina a airport a Saudiya ya tashi dawowa gida gaba ɗaya gama karatunsa wani abin ban mamaki ya faru da shi ga yara ga mata ka ce ai ba ma cikin jirgin su ma'ana babu ba gani ba ya duk inda zai ga jirgi can ya tashi kuma wani jirgin ya tsaya shi kadai ne zai tashi kuma na ƙarshe ya juya baya ya juya ne sai da zai kawai ya juya kawai sai ji hawaye na zuwa mishi kawai sai ya tashi ba inda matan take sai ya zagaya baya wani wuri inda ba wanda ke gani shi daga shi sai Allah ya yi kneel down ya tsuguna ya daga hannu ya ce ya muji ya man yujibul mutarra idza da'a inni mutarrun ya bai waya wanda ke amsa wanda ke cikin tsanani da takuri da damuwa ya Allah ni din nan ina cikin matsala ina cikin damuwa da rikinci ya Allah ka amsa mu to wallahi yana yin addu'an nan yana dawowa inda ke zai sai shugaban shugaban kamfani kira shi wane zo mana me ke faruwa yace kaza da kaza ne ga ciki na lokacin ba cikin din wani daga cikin ƴaƴan sama ce zo da Allah aka rubuta mu cikin nasa da cikin ƴaƴan nasa da kowanne aka ce ga jigi ce je ka hau VIP ka je ku zo na aka kwashe kayan sa gaba ɗaya ka sa a jirgi shikenan wannan shine amfanin ilimi da kuma yarda da Allah jama'a mun gane wannan sai sa mu kama Allah da kyau jama'a wallahi mu dina gwada Allah duk abin da kaji Allah ya ce zai wallahi da gaske ne zai yi ka samu ƙarfin imani kawai a ranka Allah zai maka yadda ka gaya ma wani da wani zai maka fiye da haka kai dai yi aiki da ƙwarai kai dai kiyaye dokokin Allah kai dai ci halal kai dai riƙe hanyar Allah yadda ya kamata jama'a mun gane wannan so da ka wannan ba matsala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya shiga cikin matsatsi da damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya dinga addu'a yana roƙon Allah lokacin da ya je ba'ifa aka yi aka jefe shi aka fasa masa kai ya ta addu'a yana roƙon Allah shi ya Allah kada ka miƙa nan hannun matucin da zai gama da ni manzon Allah ya dinga addu'o'i malam kuma Allah ya amsa masa addu'a nan take so haka ake yi gaba haka ake yi lokacin da ka shiga tsanani karkata wayo wayo waya lada wayo Allah na shiga uku ayya baka san Allah bane eh kuma galibi abin da ka saba ji a gidanku da abin da ka saba yi yau da gobe shi zai dawo maka da tsufanka da komai malam shi ka ji kana tunan ko ashar duk lokacin da kake yaro ashar kake tawo mutane kana ta zagi masu mutunci da ka tsufa ya zo suka sha ashar shi baba ka ce la ilaha illa ya ce kutumar eh ba ruwan shi sai kusanci ma an shi yayin wannan so da yawa Allah ya tsare mana imanin mu to jama'a kun ji sai na nawa yawa a talatin ko matsaya ta talatin du'a'ul imani al'adil addu'ar shugaba mai adalci in muka ce shugaba mai adalci ba ma nufin shugaban ƙasa kaɗai duk wanda yake jagora ne akan wani abin da Allah ya dora masa kuma yana yin adalci tsakaninsa da waɗanda aka bashi ne jagorancin su to wannan mutumi ana sa rai Allah subhanahu wata'ala zai amsa addu'arsa an gani yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatatun la yuraddu du'a'uhu mutane uku ba amsa addu'arsu azzakiruna Allah kathira masu yawan ambaton Allah da yawa ودعوة المظلوم دولنا كذلك والإمام المقسط دي الإمامي جابورا واندي كمي آجلش لما من قال وانا حديث هنا في شعب الإيمان دي إمام البيهقي كما إمام الباني يا يا حسناش لما من قال وانا يوا دان هكا وانا الدعاء كربياش نعم وعليكم السلام a kwarai a shi magidanci shi shugabanci ne na wucin gadi aka bashi amma misali kana shugabancin kwamiti na wani masallaci kaga wannan shugabanci kana limami a wani masallaci an gane wannan shi ma menene jagoranci kana ciya matsin lokal gamman kana kansalan ungoku kana gwamna kana an gane shugaban wata ma'aikata darakta an gane ko DPM a local government ko wani abu ko HOD na wani department duk sunan shi mene shugaba to wannan shugabancin da kake gani idan kana yin addu'a ta kware Allah ya amsa maka saboda adalcin da kake yi akan suwa waɗanda kake shugabanta kake jagoranta Allah ta'ala ya samu dace sai nawa shine wanne يوا الثلاثون دعاء الولد البار بوالديه addu'ar ɗan da ke yawan yi wa iyayensa biyayya in dai kana yawan yi wa mahaifiyarka da mahaifinka biyayya ko kai ta roƙon Allah zai dinga amsa maka wallahi malam akwai ɗaya daga cikin waliyan Allah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya bada labarin shine Uwaisu bil Qarni Uwaisun alƙarani mutumin ƙasar Yaman, manzo Allah ce sai na Umar, Uwaisun alƙarani zai zo muku, in kun haɗu da shi ku ce muku addu'a. Sai manzo Allah ce fa innahu kana barran liwalidati. Mutum ne mai yawan biyayya ga mahaifiyarsa, ka ji dalili. Sannan kada mu manta manzo Allah ce idan maka insanu in qada amaluhu illa min talat daga shi akwai mai awwaladin salihin ya da'u lahu manzo Allah yake cewa uba zai ta ganin account din sa yana ta cika a lahira malam ina kwanciya kabari account din sa yana cika da lada sai ya ce kai wannan larin daga ina sai ya ce istighfarin da danka yake maka ashe in ka kasa tarbiyantar da danka tarbiya ta addini kasashe yana ta boko malam ba tarbiya eh wai kana so ya zama babban boko idan kwasan albashi yana yana taimaka maka kaga wannan shine asalin rashin dabara malam yau mu a Najeriya ma kasan gwamnati su kwaya nawa ne ba su kai 5% na population din Najeriya ba kaf in ka tara ma'aikatan gwamnatin Najeriya kakaf ba su kai 5% na mutanen population din Najeriya ba kuwa yawwa kuma ba wani dan boko mai kuɗi sai dai wanda dama sun yana sana'a kafin ya shiga harkar ko kuma yana aikin yana sana'a har ya tara kuɗi amma dai a boko ba a tara kuɗi a shigunti ba a tara kuɗi haka za ka mutu kana matsiyaci eh ka mutu ɗanka na cikinka ya zo yana maka tsawa malam dalla layi. ka ji an san fansho ta maka wulaƙanci yan kuɗin ɗan kuwa duk shekarun da kai nan kana aiki baka da hankali wani ne zai shirya maka ya za ka shi kuɗinka wai ka kawai ƴaƴanka mugunta ka mutu ka basu ba komai in ka mutum kuma fitar da kuɗin ya zama aiki to ka gane in sunan ka ma'aikacin gwamnati to ka shirya mutuwa matsiyaci ina nufin talakan ƙayau wanda ba shi da komai e za ka samu abincin ci amma gidan da zaka zauna zai maka wahala sai dan ka ɗan yi wawura ka ɗan yi sata wannan kuma ka ga wani abu ne daban ko hukuncin shi ma daban Allah ta'ala ya sa mu dace yasa yara a tashi a nemi sana'a eh maganar cewa sai aikin gwamnati a aje wannan a gefe ka tashi ka nemi sana'a ko kana gwamnatin ka hada sana'a lokacin zaka dan fahimci wani abu za yara ku je ku digiri ku koyo ilimin sana'a ne ba ilimin ilimin takarda ba je takardan kawai ka je kawai kai kai karatu ga takarda na malam da ga digiri ba amma baka iya koyi ba to yi amfanin ka in an tambaya me nayi ko ka je ka digirin ka dawo kana yin masu sana'a kallon wulakanci kuma ka ga wasu 'yan bokon shashashu ne ba su da hankali wani sai je gaba ya ga wani kawai ɗan yanka nama a bakin hanya sai ya ɗauka wai wulaƙantacce ni da ke digirin wai digirin kan banza baka da ko sisi Allah Allah Allah to fa anan abin yake ba jama'a ko mutum ya je ya digiri din ya dawo kuma ya kin sana'a ya ta cinye mu iyayensa abinci a gida Allah malam wani sai ya gama NYS din da ake biyan dubu saba'in da bakwai ake biya fa yanzu ko haka ni to an biya wannan kuɗin sai kai ta yin asusu ka tara su kana tagitin wata sana'a kana kammalawa mana kama sana'a Allah ji kan iyayenmu wanda yake sun tsora ma akan noma da hozil na nima malam ba irin aikin da bai yi malam mu ne ɗiban yashi mu ne lodi a tarakto mu ne ɗiban bulo mu ne lodin lodin lodin menene lodin tifa wallahi duk na yi waɗannan abubuwa aikin zuwa cin kankare muna ɗiba a kai muna kaiwa muna zubawa a sama duk mun yi wannan aikin amma da yake wasu duk lokacin da aka yi duk ba sani ba sai a ɗauka kawai ɗan gata ne kawai an aje ma komai sannu haka ne neman ilimin da kake yi wake shi ka littafi wake wajen wa muke zuwa maula in akwai shi ya faɗa cewa muna zuwa jeshi maula saboda haka a yi da kyau malam samari a tsaya a nemi sana'a ilimin boko ina sha faɗin wannan ilimin koyon sana'a ne kakka yadda ka je kai boko idan kai kai marfi ka ɗauka cewa waye mutu ya tashi ka je ga teloli nan duk da gidajen sun yi gidaje sun yi auren su ne mata ɗaya ne mata biyu me kaza kai kana nan kana tun kana tunkawa ungoku sai ka ce ɗan dala ɗan ɗan siya min ji eh ɗan siya min biredi kai kuma dan siya mu indomi kai wallahi dubin tai daɗi lokacin muna jami'a jami'a lokacin ya riga ya wuce ibn al-wardi yake faɗa ko wa da zikra li ayyami siba li ayyami siba najmun afad eh kaka kaka tuna cewa ka lokacin muna yara wallahi tallahi ai kaza da kaza wannan ya riga ya wuce tunkarar rayuwa kawai da kalubalanta Allah ta'ala ya samu dace wannan maganan ba ta da daɗi a wajen wasu ya ga kamar ko ana zagin karatu ne kuma da mun yi bokon nan gwargwadon abin da Allah ya rubuta mana malam ya ci gaba da cewa me ina son mu kammala ne gobe shiga addu'a kai tsaye tunda mun kusa ko yawwa sai alhadiya wa salatuna addu'a wa aqiba alwudu'i idza da'a bil ma'qur fi dhalika addu'ar da ake yi bayan kammala alwala idan muke kammala alwala sai yayi addu'an da tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an gani domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani cinku da zai kyauta alwalarsa ya kyautata ta makwaran kyautatawa sannan in ya kammala alwalan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya wace sai an bude masa kofofin aljanna guda takwas ya dakhulu min ayyuha sha min ayyiha sha ya shiga ta kowace kofa ya so kaji azula in ka gama saboda haka ana an sa addu'a wannan lokaci na'am sai الثالثة والث... آه الثانية والثلاثون أو والثالثة والثلاثون الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى الدعاء da ake yi bayan jifan karamar jamra a wurin aikin hajji da kuma addu'an da ake yi bayan jifan jamra ta tsakiya an gaji Allah ya ansa addu'a wannan lokuta الرابعة والثلاثون الدعاء داخل الكعبة yin addu'a a cikin ɗakin Ka'aba, wa man salla dakhilan al-hijri fa huwa min al-bayt wanda kuma ya salla a cikin dan wannan kewayen da ke bayan ɗakin Ka'aba to nan ma cikin ɗakin Ka'aba ne saboda ka in kai salla a wannan wuri ka roki Allah Allah ya amsa maka addu'anka al-khamisa wa thalathun ad-du'a 'ala safa addu'an da zaka yi idan ka hawo dutsen safa ko dama zaka tafiya daga nan daga safa ka tashi ka je marwa daga marwa ka dawo safa to duk lokacin da ka je addu'a wa alal marwa addu'ar da zaka yi yayin da ka je wajen marwa Allah ka kai mu Allah ka sani mu taɓa zuwa wannan wuri ba Allah muna fatan zuwa Allah ka kai mu Allah ka kai mu Allah ko ba mu da kosisi Allah ka aiko masu biya mana eh la malam ina son jin gadashin ka ba malam in na ganshi wani shauki da ke ji a cikin a cikin zuciyata insha Allah za mu je dukkan mu nan insha Allah kowa sai ya je Allah ka amsa mana السابعة والثلاثون الدعاء عند المشعر الحرام الدعاء عند أكي مشعر الحرام إن جتيما إنا ذو الحليفة ذو الحليفة يا إنا كجوا النموري دام ألا تاتي فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سو أنا أنبت الله والنموري كما الله تعالى أنا أمس الدعاء والمؤمن يدعو ربه دائما أينما كان جماعة كن جاء كان شما لا يتي شي فمؤمني يدنغ روقون الله أدك إند يتي أدك إند يسام كنسا الله يتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذن باينا سكتن به غمدني توني مكتنشيني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إنا أمس كرم من كرا يا إندي كرايين ولكن هذه الأوقات sai dai waɗannan lokuta wal ahwal da waɗannan yanayi an gane wal amakini da waɗannan wurare tukhassu bi mazid inaya ana so mutum ya ba su kulawa na musamman wajen neman biyan bukatan addu'a a wurin Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya gobe sai mu shiga addu'a bil kitabi was sunna addu'o'in da suka zo daga cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya mana jagoranci na alkhairi da gobe ba za mu ajin qur'ani ba littafi za mu ci gaba da yin karatu wannan littafin sai mun sauke in Allah ya yarda ba a kauta za mu ta karatu har sai mun sauka saboda ka ake zuwa makaranta malam eh Allah ta'ala ya mana jagoranci na alkhairi اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا الله منا فاما da matsala ta tsaro a wannan ƙasa ta mu Allah ka tsare mu Allah ka ba mu kariya Allah muna roƙonka waɗannan bayi naka da suke azabtar da mu suke kama mu suke suke kwace kuɗaɗen mu su ribace bayin mu su kashe bayin Allah ba tare da haƙi ba ya Allah ka san su ka san abin sai kullawa Allah muna roƙonka Allah kai raga-raga da su Allah kai rugu-rugu da su Allah ka sauka musu da musiba da bala'i Allah kada ka ba ɗayan su ikon tserewa ya rabbal alamin ya Allah waɗannan ababai da suke faruwa mun sani kana yin su ne saboda muna da laifuka masu yawa a wurinka ya Allah Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka kawo mana tsaro a wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana tsarin shugabancinmu Allah ka taimaki shugabanninmu don yi mana adalci Allah ka ba su yi mana adalci ya Allah duk waɗanda ke kunna mana wuta da ke ƙona mu a wannan ƙasa ta musiba da bala'i Allah ka ƙona su da wutan wannan musiba ta su ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya mai ɗorewa a أولا رأيوا دنيا دلاهرة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته